أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا هدوء رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a bisa kan suratul fatihi sura ta 48 mai ayi 29 karatunmu da ya gabata mun tsaya ne bisa kan aya ta goma a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta goma sha ɗaya سيقول المخلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الله تعالى يتي سيقول لك المخلفون من الأعراب da sannu waɗanda ba su je yaƙi ba waɗanda aka bari gida daga cikin mutanen ƙauye za su ce maka shagalatna amwaluna wa ahluna dukiyanmu da iyalanmu ne suka shagaltar da mu fastaghfir lana ka roƙa mu gafara yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da harsunan su abinda ba haka bane a cikin zukatansu qul faman yamliku lakum min allahi shay'a kace to wa zai iya mallaka muku wani abu a wajen Allah in arada bikum darra idan ya nuhace ku da cutarwa aw arada bikum naf'a ko kuma ya nuhace ku da amfani bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bari dai Allah ya kasance mai bada labari game da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala yana ba da labari game da abinda wato waɗanda ba su je yaƙi ba za su faɗi Allah ya ce sai ya ƙulo lakal mukhallafu na min al'arab da sannu mutanen da aka bari gida ba su je yaƙi ba daga cikin mutanen ƙauye za su ce maka shagalatuna amwaluna wa ahaluna dukiyar mu je da iyalanmu suka shagaltar da mu mujahid Allah yi mai rahama da abdullahi ibn abbas suka ce waɗannan wanda ba su je yaƙi ba wasu ƙabilu ne na larabawa da suke kewayen madina daga cikinsu akwai wato ƙabilu na rifar akwai ƙabilu na aslama akwai ƙabilu na ashija'a akwai ƙabilu na huzaina sannan da ƙabilu na juhaina da ƙabilu na dil waɗannan ƙabilun na larabawa su ne mutanen karkara wanda suke kewayen madina dama alkur'ani ya sifanta wasu daga cikinsu da munahuci a suratul tauba Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun sai ce wa min ahli madina daga cikin waɗanda suke kewaye da ku a cikin madina cikin mazauna karkaru akwai munafikai sai ya ce wa min ahli madina hadda ma mazauna madina daga cikinsu akwai waɗanda suke munafikai to waɗannan ƙabilun su ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ya huta makka wajen hudaybiya sai ya yi musu shela ya nemi su hutu su rakka shi su tafi tare saboda manzon Allah yana tsoron kada mutanen ƙurayshawa wato kafiran ƙurayshawa su yi mai wani abu babu tabbacin cewa za su bari manzon Allah ya umara lahiya kalam saboda haka ya gargaɗo waɗannan ƙabilun su hutu su shiga cikin tawaga wanda za su rakka manzo Allah sallallahu don manzo Allah baya da manufar yaki umara yake son ya je yayi ya dawo don ma kowa ya fahimci umara ne manzo Allah yake son ya je manzo Allah ya koro dabba shi ta hadaya tare da shi ya kira su da ya gayyato su lokacin su kuma sai suka ce ina ai in sun ji bugu guda za a musu kafiran makka ba su kyale su da haka sai suka bayi ƙarya suka ba da uzurin ƙarya suka ce to kasan a ga dukiyanmu ga kuma iyalinmu babu wani mutum wanda zai yi tsaye ya kula mamu da dukiyanmu ko iyalanmu in ba don haka ba ai da mun bi ka to shine Allah ya sabkar da wannan ayai yana fallasa su yana tona masu asiri yana karyata su Allah ta'ala ya ce sai ya kulu lakal mukhallafuna al-mukhallafuna jam'i ne na al-mukhallaf al-mukhallaf shine al-matruk wanda aka bari to abin da yasa aka kira su da al-mukhallafuna domin an bar su gida ba su kasance cikin wanda suka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ya ce da sannu waɗanda aka bari gida min al-a'rabi daga cikin mutanen ƙauye za su dora ce maka shagalatna amwaluna wa ahluna dukiyanmu da iyalanmu su ne shi ka shagaltar da mu fasta ga fillana ka roƙa mamu gafara wai anan bayan an dawo daga wato bayan an dawo daga hudaybiya suka zo suna ba da uzuri ai abin da yasa ka gaba mu hita ba wallahi tallahi dukiya ce da iyalai in muka ce mu bar dukiyanmu ga gonakai ga kaza ga kaza babu mai kula da su to wannan babban uzuri shine yasa ka gaban ta ba don haka lalle mun yi kuskure da bamu hita tare da kai ba roƙa mamu Allah ya gafarta mu yanzu yarda mutum yayi lahi ya yarda yayi lahi kuma ya roƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mai gafara ai abin kwarai abin kirki ne Allah da kanshi ya ma mutane umarni cewa in sun aikata ba daidai ba to su zo su samu manzon Allah inda yake sai su roƙi Allah ya gafarta masu kuma shi ma manzon Allah ya roƙa masu gafara walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima aga Allah yana son haka nan ko to shi yasa su waɗannan mutanen sun yi abin kwarai amma sai dai mi problem kin abin kwaran gabaki ne can ga zuciyarsu ƙarya suke munafukai ne shi yasa Allah ya ce ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi ne da halshinan su abinda ba haka bane yake a cikin zukatansu to wannan ai shine ma'anan munahuci kana neman fassarar munahuci to shine ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim dama munahuci shine mutum ya bayyana alheri ga baki amma a sharri yana nan daddale cikin zuciyar shi to su wannan mutanen Allah ta'ala ya ce abinda suke faɗi na a roƙa masu gafara sun yarda sun yi laihi da baki ne suke faɗi abin bai kai zuci a zukatansu kawai abin da ke cikin zukatansu gaskiya abin da ke ciki shine a in muka bi shi kashe mu za kuma su in suka tai ba za su dawo ba haka ne suka sa a zuciyarsu kamar yadda can baya muka karanta azani na billahi ne zanna sau to sai Allah ta'ala ya ce qul to ka ce masu faman yamliku lakum min Allah shay'a wane ne wanda zai iya mallaka maku wani abu a wajen Allah in arada bikum darra idan Allah ya nuhace ku da cutarwa aw arada bikum naf'a ko ya nuhace ku da amfani ma'ana inda Allah ya so ku samu matsala kuna tunanin rashin zuwan ku tare da manzon Allah yana hidda ku yana hana matsala ta same ku idan da Allah ya nuhace ku da amfani kuna ganin rishin zuwan ku yana magani ma'ana in Allah ya so ya amfanar da ku ko ya cutar da ku wa zai iya baku kariya wanda ba Allah babu shi don haka wannan aya kamar faɗin Allah ta'ala ne a ƙarshen suratu Yunus wa iyyam saskallahu bi durrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim idan Allah ya nuhace ka da alheri wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu to babu wanda zai iya yaye wannan cutai sai shi kadai wa in yuridika bi khairin idan kuma Allah ya nihe ka da alheri fala radda li fadli to babu wanda zai iya maida falalan Allah kwatankwacinta a cikin suratul an'am wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-qahiru fawqa ibadi idan Allah ya shahe ka da wata cutarwa babu mai iya yayi ta sai shi kadai kwatankwacinta a cikin suratul ahzab qul man zalladhi ya'simukum min Allah kace wane ne wanda zai iya ba ku tsari wanda zai iya kare ku daga Allah in arada bikum su'an idan Allah ya nuhace ku da wani mummunan abu au arada bikum rahama ko kuma ya nuhace ku da rahama kwatankwacin wannan cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ya ce qul faman yamliku min Allah shay'a ka cewa yake iya mallakar wani abu daga Allah in arada an yuhlika al-masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a idan Allah ya nuhaci ya hallakar da almasihu Isa dan Maryam da shi da mammashi da wanda ke bisa ban ƙasa baki ɗaya wa yake iya mallakar wani abu wanda zai iya hana Allah ya zartar da abin da ya nuhata babu shi kwatankwacin wannan a cikin suratu fatir Allah ta'ala ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikala duk abinda Allah ya bude ma mutane na rahama to babu wanda zai iya rikewa abinda kuma Allah ya rike to babu wanda zai iya sako shi saboda haka anan Allah ta'ala ya ce qul faman yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a irin wannan aya wa irin wannan ayoyi masu irin wannan ma'anai suna da yawa cikin alkur'ani da haka babu wanda zai iya mallakar wani abu a wajen Allah idan Allah ya nuhace ku da cutarwa ya nuhace ku cutarwa shine wato a rugurguza ku cutarwa a kalkashe wasu cikinku cutarwa wasu su yi samu rauni ko kuma amfani shine ku samu nasara ko ku samu ganima duka wannan idan Allah ta'ala ya nihe ku babu wanda zai iya karewa bal Allah ta'ala ya ce abinda munafikai suka faɗi ba haka bane kana Allahu bima ta'maluna khabira Allah ya kasance mai bada labari ne game da abinda kuke aikatawa na'am بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا الله تعالى يتي بل ba haka ba ne zanantum allan yan kalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada kun yi zaton manzo da masu imani ba za su dawowa ba zuwa ga iyalinsu har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma aka kawata hakan a cikin zukatanku wa zanantum dhanna sau'i kuma kuka yi zato mummunan zato wa kuntum qauman bura kuka zamo mutane hallakakku wa man lam yu'min billahi wa rasulihi kuma duk wanda bai yi imani ba da Allah da manzon shi fa inna to lalle mu a'tadna lil kafirina sa'ira min yi tanadin wuta ga kafirai Allah ta'ala ya ce mummunan zaton da kuka yi shine ya hana kuku huta ba dukiya bace ta shagaltar da ku ba iyalanku bane suka shagaltar da ku a mummunan zaton da kuka yi kamar yadda ya gabata mun karanta cewa yana cikin zunubi wanda ake yi ma Allah mahi girma munana mai zato to shine Allah ta'ala nan yace ma munafikai kun yi zaton manzon Allah da shi da sahabbai da suka huta ba su dawowa gida kashe su za a yi kamar yadda can baya mun karanta lokacin da manzon Allah zai huta zuwa makka da shi da sahabban shi da ya gargaɗi wannan ƙabilun su bi suka kiya sai wasu munafukai cikinsu suka ɗora cewa inna muhammadan wa ashabahu akalatu ra'asin la yarji'un ai shi annabi muhammadu shi da sahabban shi mutane ne ciratattu kai guda na dabba yake kosar da su don haka yan kaɗan ne su in sun je ba za su dawo ba kawai bubbuge su za a yi to shine Allah ta'ala ya ce kun yi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani ba za su dawowa ba wajen iyalinsu har abada sai ga su kuma sun dawo shi yasa wato aka ce mai tsoro ba ya zama gwan kuma shiga rugumuci ba ya gaggautowa da ajali in ka ga mutum mai sanya kanshi cikin hatsari da kuka cewa wannan wa kashe kanshi a wannan ba shi bane kashe kai inda shiga rugumuci yana yana kawo ajalin mutum da Khalid ibn al-Walid bai mutu bisa shin hada shi ba amma Khalid ibn al-Walid saboda tsananin gwarzantaka shi da jarumtar shi a wajen yaki sai da aka dora kiran shi Saifullah al-Maslul Saifullah takobin Allah zararra haka aka dora kiran shi saboda shi babban komando ne kwararre wajen yaki in dai yana jagorancin yaki to ana tunanin za a yi nasara saboda gogewan shi ya, ya an yi yaƙi kala kala kala kala da shi tun kamin musulunci har zuwa musulunci to amma sai gashi mutuwa ta tarda su bishi sun huda shi yana kwance ya ga alamar mutuwa ce fa zai nan kwance bisa shin huda sai ya dora cewa ni ne Khalidu ibn al-Walid na je yakin kaza na je yakin kaza na je yakin kaza na je yakin kaza yi ta zane yace a jikina babu wani wuri inda mutum zai iya dora dan yatsan shi face akwai wani tamboba ko na sara da takobi ko na suka da mashi babu wurin aza dan yatsa sai an samu wani tambo yace amma yanzu gashi ni ne nan kwance zan mutu irin mutuwan mata mutuwa cikin gida a kwance yace to kada Allah ya taimaki matsoraci domin in dai tsoro ke hana ka shiga rugumuci yace to kada Allah ya ba idan matsoraci kwana falana mata ainul jubana yace kada Allah ba idan matsorata damar kwana kenan wannan ya nuna ma ba shiga rugumuci bane ke kawo ajalin mutu shi ajali rubutacce ne rubutacce ne Allah ya riga ya rubuta ko ka shiga cikin rugumuci ko ka shiga in yazo wallahi sai ka mutu ya mutun nawa ma aka kwanta ya kwanan kesu lahiya shi kalau su kakal kawai an kwanta sai a ce wallahi wani ya kwanan ke su bai tashi ba domin ai Allah ba da labarin rayukan ma ga hannun shi suke ko in an zo kwana kuma shi ke rike su gaba ɗai in ya rike kuma akwai wanda dama an yi daidai da ajalin shi ya cika bai dawowa sai a tashi ba da shi ba to kaga kenan mutum ya iya fadawa inda ake ganin ya kamata ya mutu amma kuma ya ki mutuwa ka iya ɗaukar makamai ka ce ka ta ka kashe kewani kuma ka kasa kashe ke shi ko kuma ka ta soka mai makami ya ki mutuwa kwanaki na wurin wata mata aka yi ta yawo da ita ta so ta kashe mijinta ko ta haɗa kai da 'yan daba a kashe su aka zo ka aka yi ta caka mai wuka ya ki mutuwa to haka nan ne in Allah ta'ala bai kaddara cewa ajalinka ya zo ƙarshe ba ko da kana ganin an bi hanyoyin ka mutu wallahi ba ka mutu a wani wuta han mota sai ta taka shi kuma ya tashi murje idan shi ya ci gaba da shi da hau da haka ko ka ce za ka kashe wani to ka sani sai in wannan niyyar taka ta yi daidai da ajalin shi kadai zai mutu amma in ba haka ba sai dai ka yi mai rauni ka dawo ko kuma shi ya yi maka ma in ba ka yi sa'a ba kisa wato larabawa suke cewa ومن يتحيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر duk mutumin da yake jin tsoron hawa saman duci saboda bai san karcewa duk mutumin da yake jin tsoron hawa saman duci to zai rayu har abada cikin kwari ba zai dare sama ba dole in kana son ka ganka saman duci sai ka yi haƙuri ka goge jikinka ka karce ka yi waye ka sha wahala ka hau amma wato tsoron tsoron bala'i ko tsoron mutuwa bai hana mutuwa Allah ta'ala ya ce balbanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim ku dai kawai munafikai kun yi zaton manzan Allah tare da masu imani ba za su dawo ba wajen iyalansu abadan har abada haka Allah ya ce abadan saboda su munafikai ji suke abin kamar wannan tabbas mani ina ai kwamtsa guda za su wasu saboda yadda suke ganin su yan kaɗan yadda suke ganin kuma gayya kafiran makka mai tarin yawa Allah ta'ala ya ce wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma aka kawata haka a cikin zukatanku aka kawata shi aka dora kawata shi har ya kai ya zame maku kamar yaqini kamar kuna ganin tabbas ma ne kawai ba su dawowa wa zanantum zanna sawi kuma kuka yi zato mummunan zato shine zaton cewa ba za su dawo ba wa kuntum qauman bura kuka kasance mutane hallakakku wato qauman bura mutane waɗanda suke halka hallakakku wannan kalmai ta albur a larabci haga bura da zabarmanci buro da nigo to a larabci albur abinda ake nihi da shi shine wato malaman larabci suka ce a rajulun bur shine الرجل الفاسد الذي لا خير فيه الهالك suka ce shine lalataccen mutum wanda babu alkhairi tattare da shi hallakakke shi ake ce ma albur kuma wannan kalmai ana amfani da ita ga namiji ko mace a ce rajulun burun ko imra'atun burun ko qaumun burun duka ana amfani kamar kalmar junub a ce rajulun junubun imra'atun junubun qaumun junubun to haka ma wannan ana amfani da ita ga guda ko da yawa ko namiji ko mace wasu malamai sun ce buru wannan jam'i ne na ba'ir guda ɗaya ba'ir aka ce rajulun ba'irun ana nihin rajulun halikun ana cewa barar rajul ma'ana halakar rajul abarahullah a halakahullah Allah halakar da shi Allah ta'ala ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasuli kuma duk wanda bai yi imani da Allah ba da manzon shi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira to lalle mu mun yi tanadin wuta ga kafirai anan akwai abinda malaman balaga suke ce ma al-izhar fi mawdi'il idmar bayyanawa a gurin da ya kamata a kawo lamiri domin an ce wa mallami yu'min billahi wa rasulihi to kamata a ce fa inna a'tadna lahum sa'ira zaka ce fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira duk wanda bai yi imani da Allah ba da manzon shi to kamata mu ci konzancen ya kasance mun masa tanadin wuta sai Allah ya ce lalle mun yi makafirai tanadin wuta to irin wannan balagar in Qur'ani ya kawo ta akwai manuhohi da yawa daga cikin manuhohin ana son a yi hukuncin cewa duk wanda bai yi imani da Allah da manzan shi ba to sunan shi na zane kafiri ce sa sai aka ga sunan nasu na zane ko sannan na biyu ana son a nuna cewa wato tanadin wuta wannan bai shahi waɗannan munafukan ba wanda ake magana a kansu a ya shahi dukkanin mai karɓa sunan kafiri sannan hanyoyin kafirci kala-kala ne in wani ya kafirce ta wannan hanya wani ta wata hanya zai kafirce to fa inna mu dai su Allah a atadna lil na sa'ira mun yi tanadin wuta ga kafirai kaga inda an ce fa inna a atadna lahum sa'ira to da wannan ma'anonin babu su da wani kafirin daban wanda ya kafirce ta wata hanya daban bai shigowa nan ko amma saboda ana son a nuna wannan wutai ba su waɗannan munafikan kadai ba duk wani wanda ya kafirce in su sun kafirce ta wannan hanya to kai tana yi baka kafirce ta hanyar hanyar zagin Allah ko ta hanyar zagin manzan Allah ko ta hanyar wulakantar da alkur'ani ko ta hanyar yin tsibbu da alkur'ani ko ta hanyar bokanci ko wata hanya daban to duk ma hanyar da ka bi ka zama kafiri fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira na'am
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله ملك السماوات والأرض كما ملك سمي دك سين الله نشي كدي يغفر لمن يشاء yana gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha kuma yayi azaba ga wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafurar rahima kuma Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai Allah ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati wal ardi wannan akwai taqdimu ma haqquhu ta'khir alladhi yufidu al hasr akwai hasr ma'ana takaice abin don haka aka ce mulku samawati wal ardi lillahi ba ɗaya yake ba da a ce lillahi mulku samawati wal ardi in aka ce lillahi to nan an gabatar da wato an gabatar da abin da ya kamata a shinkirtar irin wannan sige kuma wajen malamai suna sun ce tana nuna hasur an iyakance abin kamar cikin wannan jumla akwai ma'anar walillahi wahadahu mulku samawati wal ard ga Allah ne shi kadai mulkin sammai da ƙasai yake ma'ana sammai da ƙasai mulkin Allah ne kuma mulki nashi na shi kadai babu wanda yake da ko allura tare da Allah a duka nashi to nan Allah ya kawo wannan zancen bayan wannan siyakin na kissar wato Hudaybiya domin a tabbatar wa munafukai da kafirai da duk waɗanda suka yi kama da su shi fa Allah mawadaci ne game da bayan shi domin shi yake da mulkin sammai da ƙasai duka kayan shi don haka ba wai bukata ba yake yi gare ku ku bayi balle wasu su ce sun kiya wasu ce za su yi a'a shi cikakken mawadaci ne bai da bukata ta kowace huska ga bayan shi idan ya kira ku zuwa ga aikata ayyuka jaraba ku ne yake wanda ya yi allah ya mai kyaukyawan sakamako wanda ya ki allah ya mai mummunan sakamako wannan kawai shi ne manuha amma in banda haka allah mai mulki ne mai iko ne baya da bukata ga kowa baya da bukatar komi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha yana gafarta ma wanda ya ga dama yayi azaba ga wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafurar rahima kuma Allah ya kasance kuma bai gushe ba wannan siffar shi ce ta dindindin mai gafara ne mai jin kai duk lokacin da mutum ya nemi gafara Allah zai gafarta masa sannan Allah ta'ala yana jin kai ga waɗanda suka cancanci a yi masa jin kai na'am سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Allah ta'ala ya ce sayaƙulul mukhallafuna da sannu waɗanda aka bari gida za su ce idan talaqtum ila maghanima idan za ku tahiya zuwa ga ganimomi lita'khudhuha domin ku ɗebo su zaruna nattabi'ukum ku bar mu mu ma mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna nihin su canza zancen Allah kullan tattabi'una kace ba za ku bi mu ba kadhalikum qala Allah min qabl kamar haka Allah ya faɗi tun gabanin yanzu fasayaquluna to da sannu za su ce maku bal kawai ku dai ba haka bane ta hasuduna na kuna hasadan mun bal kanu la yafqahuna bari dai sun kasance ba su fahimta illa qalila sai dai kadan Allah ta'ala ya ce da sannu wanda ba su je yaƙi ba in sun ji ana labarin za a zuwa kwaso gani masu ci suna zuwa wancan munafuka wanda suka ce dukiya su ce ta shagaltar da su da iyalinsu shi yasa ba su samu dama ba a roƙa masu gafara to dama wanda suka je wanda suka je Hudaybiya tare da manzo Allah kamar yadda muka faɗi tun farkon tafsirin suran nan mutum 1400 ko to waɗannan mutanen Allah ya masu alƙawali akan hanyar su ta dawowa tun da yanzu an yi sulhu a hudaybiya ba a yi yaƙi ba ba su samo ganima ba to bisa hanya sai Allah ya musu alƙawalin wata ganima ita ce ganima khaibara ya ce ganima khaibara za ku same ta kuma babu yaƙi don haka za ku je ku kwaso ta ku ɗebo ta kuma ku waɗannan mutanen da kuka biyo manzan Allah aka zo wajen hudaybiya ku kadai za a ba wannan ganima ko, ko mutum ya je kwasar gani mai ko bai je ba hadda shi Allah ya musu wannan alƙawarin tun akan hanya kuma Allah ya sabkar da wannan wahayi ya bada labarin abinda munafukai za su faɗi tun kamin su faɗi kuma suka zo suka faɗi don haka shine Allah ta'ala ya ce sai yaqulul mukhallafuna da sannu waɗanda aka bari gida ba su je yaƙi ba za su ɗora cewa idan talaqatum ila maghanima idan kuka tahi wajen ganima zuha domin ku kwaso ta to za su ce maku zaruna na tabi'ikum ku bar mu ma mu tare da ku haka kawai ya faru ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da jama'ar da suka tahi tare da shi Makka wanda ya dawo Madina bayan wasu ƴan kwanakai kaɗan he manzo Allah ya shelan cewa to za a je a kwaso dukiya ta Khaibar akwai fatahu Khaibar sai munafikai suka zaburo suka ce aika ya kamata a taida su za ka ce a'a wannan duke da za a ɗeba wa Allah ya riga ya alkawali ta wanda suka je hudebiya ce su kadai wanda suka je hudebiya ko sun je haibara ko ba su je haibara ba su ne Allah ya ma alkawalin wannan sai munafukai suka ce ku dai kawai ku dai hasada kuke ba ku san mu samu kuɗi kuna bakin cikin mu ne kuna hasada shine Allah ta'ala ya kawo wannan zancen yace yuriduna an yubaddilu kalamallah munafikan nan suna nihin su canza zancen Allah bayan Allah ya riga ya tabbatar da alƙawalin shi na cewa wato ghana'im khaybar liman shahida al-hudaybiya khassa wannan dukiyoyin na na khaybar na wanda ya je hudaybiya ne a keɓance sai kawai zamana cikin waɗanda suka je hudaybiya babu wanda ya fashi a khaybar sai jabir bin abdullahi shi kadai ya yi washi kuma shi ma da aka zo raba dukiyar haibara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a kasa da shi aka kasa da shi waɗanda aka sa su raba dukiyar haibara wasu mutane ne guda biyu da jabbara ibn sakhar al'ansari da zai da ibn sabir waɗannan gogaggin masana lissahi ne ƙwararru ne to su aka sa su raba wannan dukiyar ta haibar manzan Allah ya masu umarni su kasa da kasan jabir duk da bai zo ba zaid ibn abdullah yace yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna nihin su canza maganar Allah suka ce shine abin da Allah ya faɗi a suratul tauba fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum idan Allah ya dawo da kai zuwa ga wata jama'a daga cikin su fasta'adanuka lil khuruji sai suka nemi izinin ka dan su fita tare da kai fa qultu kace masu lan takhruju ma'iyya abadan wa lan tuqatilu ma'iyya aduwa ba za ku fita tare da ni ba har abada kuma ba za ku taba yakin wasu makiya ba tare da ni har abada innakum raditum bil qu'udi awwal marra faq'udu ma al khalifin ku kuka yarda da ku yi zaman ku tun harkon shudi to don haka ku ci gaba da zama tare da yan zaman gida to wata ce wannan aya ita ce kalam Allah wanda suke son su canza amma imamul mufassirin ibnu jarir at-tabari yayi martani akan wannan ma'anai yace wannan ba daidai bane da sauran malaman tafsiri suka ce domin saboda ita waccan aya da Allah ya faɗi haka nan ita aya an safkar da ita ne a yakin tabuka ita kuma wagga a wato bayan sulhul hudaybiya aka sabkar da ita kamun khaybar yace kenan in haka nan ne ba yayyiwa a ce an sabkar da waccan aye wadda shi kuma alhali yakin tabuka sai bayan an yi khaybar bayan ma khaybar sai bayan fatahu makka bayan fatahu makka ne sannan aka yi yakin tabuka da haka kenan ba yayyiwa a ce ita ce take zance da haka abin da yayi inganci yuriduna an yubaddilu kalam Allah shine maganan nan dai da Allah yayi alƙawalin da yi masa suna bisa hanyar dawowa daga sulhul hudaybiya Allah ta'ala ya masu alƙawalin cewa ya tanadan masu ganima ta khaybara wanda suka zo wajen wannan hudaybiya gaba ɗayansu su za a ba wannan ganima to shine zancen da suke san su canza kullan tattabi'una Allah ta'ala ya ce ka ce masu ba za ku bi mu ba kadhalikum qala Allah kamar haka ne Allah ya faɗi waga magana Allah ta'ala ne ya faɗe ta min qablu ma'ana min qabli fatihi khaybar tun gabanin ay fatahu khaybar kenan tun lokacin sulhul hudaybiya fasa ya ƙolo na bal ta hasuduna na to da sannu za su ce a kawai wato kuna hasadan mu dai yana cikin mu'jiza ta alkur'ani alkur'ani ya ce wane zai ce kaza kuma sai ya zo ya ci domin bai isa bai ki cewa eh alkur'ani ya ce wane sai ya ce kaza wallahi sai ya ci dibo lokacin da aka canza alƙibla da manzon Allah shi da sahabbai suna kallon baitul maqdis suna sallah bayan ya zo madina sai da ya wata goma sha bakwai suna kallon baitul maqdis suna yin sallah ko daga baya sai Allah ya saukar da wahayi yace yanzu a dora kallon Ka'aba to baya an saukar da wahayi sai Allah ya gayi wani zance yace ga abinda munafikai za su dora fadi da mushrikai da yahudawa yace sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha to da sannan yanzu tunda kaga an canza muku alƙibla wawaye daga cikin mutane za su dora cewa mi ya juyar da su kuma daga alƙiblarsu wannan wani addini ne da suna kallon nan sun koma suna kallon nan to in dai addinin na Allah ne mi ya kai a dora canzawa Allah ya ce za su haɗu haka kuma suka zo suka haɗu sai ga su zo sun haɗu wasu malaman tisa malaman tafsiri suka ce as-sufahawa anan yahudawa ne wasu suka ce mushrikai ne wasu suka ce munafikai ne mutanen a to kuma alhali wannan a ta shahidi ka waɗannan guda uku domin duk wanda ya ce to haɗa shi ai Allah ba zana sunan wani bai kawai cewa wawaye za su dora faɗi kenan yana nuna ashe duk wanda ya zo ya faɗi wannan maganai shi ma ya samu shiga riga ce ba wuya duk wanda ya aza ya ga ta hauto shi aka dinka ma ita Allah ta'ala ya ce bal kanu la yafqahuna illa qalila dai sun kasance ba su da fahimta sai kaɗan na'am
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تتيئوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما كل المخلفين من الأعراب كتيما ودن دا أكبري جدا دا كتكم متعنن قوي ستدعون إلى قوم لسنزا أكيران كزوا يا قتل وسمتاني أولي بأس شديد ما أبو تاياكي بيتعنني tuqatilunahum ku tahi ku yakace su aw muslimuna ko su musulunta fa in tuti'u idan kuka yi da'a yu'tikumullahu ajran hasana to Allah zai ba ku sakamako mai kyau wa in tatawallau idan kuka juya baya kama tawallaitum min qablu kamar yanda kuka juya baya gabanin haka yu'adhibukum azaban alima to Allah zai dirkaka muku azaba azaba mai radadi kaga Allah ta'ala sai ya ce ina waɗannan mutanen masu son a tai da su kaso ganima in dai yaki ne suke son tahiya to su kwantar da hankalinsu akwai wani yaki da za a yi nan gaba za a yakaci wasu mutane amma mutanen 'yan bala'i ne mayaka ne sun kware wajen yaƙi kuma suna da kayan yaƙi sun shirya ma duniya sau da haka turawa ne na wancan zamanin za a yakata shi ne sai Allah ta'ala ya ce uli ba'asin shadidin ma'abuta yaƙi ne mai tsanani suna da kayan yaƙi suna da gogewa wajen yaƙi to a faɗa ma wannan wanda ba su je yaƙi ba in wannan yaƙin ya zo an kira ku in kuka kenan a ga inda gaske ne kuke ko za a kiran ku tuqatilunahum ku zo ku yaƙace su aw yusilmuna ko su rusunta don su ba ma asan su ba da jizya saboda mi saboda su karhi gare su yanzu so ne ake a karya wannan karhin nasu in an karya karhin daga baya sai a yi zancen jizya ko ko musulunci amma yanzu abinda Allah yake so cikin bi kawai ai guda ko dai ku yaƙace su a zubar da jinin juna ko kuma su musulunta fa in tuti'u idan kuka yi da'a a lokacin da aka kira ku yu'tikumullahu ajran hasana to Allah zai ba ku lada wadda take mai kyau zai ba ku kyakkyawan sakamako in ka kuka juya baya kamar yanda kuka yi da farko to Allah zai maku azaba kaga munafiki ya ƙara shiga matsala inda ya nuna kamar can uzuri ne yanzu za a tai wani yana zumudi a bar shi ya tafi Allah ce ba za a je da kai ba wannan saboda wanga ba yaki kwaso dukiya ne za a yi amma in dai manuhanka so ne kake saboda baka samu ka halarci na farko ba to ga wani yakin nan na gaske za a gayyace ku shi wato cikin wannan aya akwai gwaninta da Allah ya zuba ciki dama ko can maganar Allah cike take da gwaninta anan Allah ta'ala ya ce a faɗa ma wanda ba su ji yaƙi ba na mutanen ƙauye satu da auna za a kiran ku sai Allah bai gai kowa zai kiran su ba wanda zai kiran su kuma ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da ya kira su yaƙin tabuka suka ki zuwa tun daga lokacin Allah ya sabkar mai da aya yace fa in raja'aka Allahu إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا duk wanda bai bi ka wannan yakin ba kattai ka dawo lahiya za a je wani yaki yace zai bi ka kace kawai ba ka kar ya huta kenan an hana manzo Allah sallallahu ya ba wani munafiki damar ya bi shi daga wannan lokacin ko to kenan wane ne zai kiransu shi yasa Imam Al-Qurtubi a cikin tafsiri shi yace cikin wannan aya akwai babban dalili na ingancin shugabancin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu domin shine ya kira su ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wannan shi manzon Allah an hana shi kira su amma shi Abubakar an hana shi lokacin da aka ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lil khuruj da wa'aki da manzon Allah ake kenan bata shahi abubakar ba ko shi yanzu bayan rasuwar manzon Allah ya halatta gare shi ya kira munafikai ko bai halatta ba ya halatta in za a yaki ya ce ku fito mu tahi to dan haka lokacin abubakar siddiq ne aka kira su kuma suka lahi suka zuwa wannan yakin kuma da za a yi wasu malaman tafsiri suka ce yaki ne da mutanen faris wasu malamai suka ce yaki ne da mutanen rome wasu suka ce yaƙi ne da mutanen wato banu hanifa wasu suka ce yaƙi ne da hawazin da ghatafan to waɗannan maganganun guda hudu da malaman tafsiri suka faɗi wanga na ƙarshe wanda kin suke cewa yaƙi ne da hawazin da ghatafan kai tsaye wannan ba daidai bane saboda malaman tafsiri sun raunana wannan magana sun ce abin da yasa wannan yakin ba na hawazin bane da ghatafan domin shi yakin hawazin da ghatafan an yi shi ne bayan dawowa daga tabuka to shi kuma wannan ba shi bane ba ta wannan aya kamin wannan lokacin da take magana don haka wannan yakin abinda ya yi inganci shine yaki ne da aka yi da banu hanifa har wanda suka ce rumawa ne da farisawa magana su ba ta takari duk da wasu malaman tafsiri sun je akan haka nan amma wannan yakin yakin da aka yi ne da banu hanifa banu hanifa wannan banu hanifa sune ahlul yamama mutanen garin yamama kenan mutanen musailamatul kazzab su ne aka kira munafukai cewa aje a gwabza da su da shi musulama ya ce shi annabi ne ya tara makamman yaƙi ya tara mayaka tare da shi don haka su ne aka ce za a je a yi yaƙi da su ko ku yaƙace su ko su musulunta sai Allah ya ce masu fa'in tuti'u idan kuka yi da'a a cikin wannan gayyata da za a yi maku yi utikumullahu ajaran hasana Allah zai ba ku sakamako mai kyau menene ajaran hasana malamai suka ce annasru wal ghanima fid dunya wal jannatu fil akhirah shine zai ba ku nasara ya ba ku ganima a nan duniya a lahira kuma ya ba ku aljanna wa in tatawallaw idan kuma kuka ƙara juya baya kama tawallaitum min qabl kamar yanda kuka juya baya gabanin wannan yakin yu'adhibukum azaban alima to Allah zai maku azaba azaba mai radadi na'am ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى حرج باب لهي مكاه ولا على الأعرج حرج شيما غرغ باب لهي أغريش ولا على المريض حرج شيما مر الله باب لهي أغريش wa man yuti illaha wa rasulahu amma duk wanda ya ma Allah da manzon shi da'a yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a kalkashin ta wa man yatawalla kuma duk wanda ya juya baya yu'azzibuhu azaban alima to Allah zai mai azaba azaba mai radadi munafikai sun kawo uzurrurruka na ƙarya sai Allah ya gaisuwa ne ne masu uzuri na gaskiya sai ya ce laisa alal a'ma harajun makaho babu laihi a gare shi idan bai je wajen yaƙi ba saboda larurar da ke gare shi ta makamtaka Allah ta'ala ya ɗauke ma makaho wato larura na tahiya wajen yaƙi shi in bai je wajen yaƙi ba ba yadda laihi ba yadda zunubi Allah ta'ala ya karɓi uzurin shi shi mai uzuri domin saboda makamtakan nashi uzuri kuma makamtaka yana cikin wato uzuri babba wanda a duniya ma idan Allah ya jarraba mutum da wannan wato makamtaka ya haƙuri to zai zama aljanna ita ce makomar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da Allah ya jarraba da makamtaka ya yi haƙuri menene haƙuri shine ka zama mutumin Allah kuma a ji ba karaki ba ka gaya ma Allah magana ba ka tsegumi ba kajin cewa Allah bai kyauta maka ba da ya wato yi kama kaho a ka yarda abinda Allah ya yi daidai ne bal kana ci gaba da bin Allah a haka ka yi haƙuri da hukuncin Allah to in ka rayu akan haka ba ka da sakamako sai aljanna haka manzo Allah sallallahu ya ce Allah ta'ala ya ce duk wanda na jarraba da masoyan shi guda biyu sune idanun shi fasabara ya yi haƙuri a wattu humin homal janna to zan musanya mai aljanna da wala alal a'araji haradun haka shi ma gurgu ba yadda lai gurgu shine wanda ya rasa kawahuwan shi kaga babu kawahuwa ya zai je wajen yaƙi yaƙi da yake buƙatar a gudu yake buƙatar wato in ta kama ka ja da baya ka ja da baya in ta kama ka gabata ka gabata to yana da uzuri yana da larura wanda shi ma Allah ta'ala ya karbi uzurin shi wala alal marid haraj Allah ta'ala ya ce haka marar lahiya babu laihi a kan shi idan mutum yana kwance yana jinya za a je wajen yaƙi to wannan uzurin shi karɓaɓɓe ne a wajen Allah sai Allah ta'ala ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yama Allah da manzon shi da'a to Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a kalkashin ta wa man yatawalla kuma duk wanda ya juya baya yu'adhibuhu azaban alima to Allah zai yi masa azaba azaba wacce take mai radadi anan zamu dakata abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su yana mu su mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ولدا إلا أصلحت ولا عسيرا إلا يسرت ولا بعيدا إلا قربت ولا طريدا إلا آويت ولا سائلا إلا أعطيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ضالا إلا هديت ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير يسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك اللهم إنا نسألك حلالا يكفينا وغنى لا يتغينا وصحة لا تلهينا اللهم كلنا في جميع أمورنا يا رب العالمين اللهم كلنا في جميع شؤوننا يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين